أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا وتويننا sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kuma wannan shine ainihin wato a darasinmu na takwas kenan ko kamar yadda muka saba zama domin gabatar da tafsiri na wannan shekara a cikin wannan wata mai alfarma a jiya mun gama suratul inshiqaq kuma har mun shiga ainihin wato suratul buruj sai kuma lokaci ya yi mana halinsa kamar yadda dai muka sani suratul inshiqaq da muka gama ita ma yanayinta kamar yanayin suratul infitar da suratul takwir wajen bayanin wasu alamomi manya-manya na tashin alkiyama waɗanda gabanin alkiyama ta tsaya akwai waɗannan alamomin da za a kasance a cikinsu wanda yake nuna girman wannan rana da kuma firgici da tsoron da ke cikin wannan rana sannan da kuma nuna wa shi ainihin ɗan adam irin gagarumin aikin da ke gabansa wanda wa'annan abubuwa da wanzuwar wannan rana ta ishi mai hankali ya tsaya ya yi shiri ya yi guziri ya yi tanadi don kasantuwar wannan rana kamar yadda Allah ta'ala ya labarta mana a cikin wannan sura ya ce wasu mutane za a ba su littafansu ne da hannun dama sabida sun yi abin ayaba sun yi abin a zo a gani sun yi abin kirki sun yi abin madalla masha Allah alasan barka da haka za a ba su takaddun aikinsu da hannunsu na dama wanda wannan alama ce ta za a yi musu hisabi wanda ba mai tsanani ba Allah ta'ala ka samu a cikinsu kuma za su shiga gidan aljanna wajen iyalansu suna cike da murna da farin cikin irin sakamakon da suka samu sannan kuma dai a cikin surar Allah ta'ala ya gaya mana kuma waɗanda su kuma suka yi abin tir abin kash abin alawadai wato abin da bai dace ba suka yi amfani da dama da Allah ta'ala ya basu da numfashi da ya basu da shekaru da ya basu da dukkan wata falala da ya basu suka yi amfani da ita a madadin godiya ga Allah da bautata masa sai kuma suka yi amfani da wannan dama wajen bujirewa dokokin Allah da ainihin ƙaryata manzannin Allah da kuma ƙaryata ayoyin Allah da kuma sabawa ainihin wato umarninsa wannan yasa su kuma aka Allah ta'ala ya ce za a ba su takaddar aikinsu da hannun da hannun hagu kuma wannan alama ce ta shiga uku alama ce ta tabewa alama ce ta cewa za a yi musu hisabi ba mai sauki ba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa kuma ya faɗi irin yadda za su wayi gari za su dinga kiran sun shiga uku sun bani sun lalace sun halaka Allah ta'ala ya ce kuma cikin wannan yanayi za kuma su shiga cikin wutar sa'ira su kone domin sun kasance suna saba wa Allah kuma suna jin daɗi suna yin abin da Allah ta'ala ya hana suna farin ciki suna zuwa gidan wajen iyalansu wajen yan uwansu da murna da farin ciki saboda ainihin wato saban Allah da suka yi Allah madaukakin sarki ya kuma yi wata rantsuwa a cikin wannan sura da wasu halittunsa guda uku yayi rantsuwa da shafaki yayi rantsuwa da ainihin wato dare ya kuma yi rantsuwa da ainihin wato wata to jawabin rantsuwar kuma shine malamai suka ce shine latarkabun na dabakan an dabakin wasu suka ce da annabi Muhammad ake sallallahu alaihi wasallam lalle zaka taka mataki bayan mataki matsayi bayan matsayi wasu kuma suka ce a ana magana ne da shi al-insan shi mutum gaba daya ko dai a nan duniya ya taka matakai daban-daban tun daga cikin dugon mani gudan jini tsoka da wannan matakan duk da ya taka a cikin cikin mahaifiyarsa har ya fito duniya tun daga jarirantaka har yarinta har tatata har girma har tsufa har mutuwa har kuma ainihin wato tashi wannan shine ɗabakan an ɗabaka wasu kuma suka ce a halin da za a wayi gari ranar tashin alkiyama hali bayan hali mataki bayan mataki kowane mataki na gabansa ya fi shi ban tsoro ya fi shi ban ainihin wato a tashin hankali to Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan su ne matakan da ɗan adam zai wayi gari a kansu Allah maɗaukakin sarki ya ce me yasa muminai duk da waɗannan irin ayoyi na Allah maɗaukakin sarki amma ba sa yin imani idan an karanta musu ayoyin alkur'ani a madadin su yi imani zukatansu su yi laushi amma sai su ƙara kangarewa dokokin Allah su ƙara ƙaryatawa game da alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce ba wani abu bane ɗabi'a su saka ta ƙaryatawa da kuma ainihin ƙin karɓar gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya ce yana sane da irin abin da ainihin wato suke ɓoyewa ko suke tarawa Allah ta'ala ya ce a yi musu albishir ainihin wato da azabawa da take mai raɗaɗi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sannan kuma Allah maɗaukakin sarki don ya sake faranta wa muminai rai sai ya sake rufe kuma surar da maganar masu imani cewa suna da ladansu cikakke ba za a rage komai ko a tauye musu ba a ciki to bayan nan kuma sai muka shiga cikin suratul buruj wanda mun karanta ayoyi guda tara a ciki ko was-sama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud waɗannan duk su ma rantsuwa ne Allah ta'ala yayi rantsuwa bis-sama wato da da ainihin wato sama zatil buruj ma'abociyar taurari manya-manya kamar yadda wasu malamai suka fasara wasu malaman suka ce wasu sama'i zatil buruj Allah ya yi rantsuwa da sama zatil buruj ma'abociyar masaukai na ainihin taurari wata da kuma ainihin wato abin nan rana Allah ta'ala ya yi rantsuwa da wannan wal yawmil maw'ud sannan Allah ta'ala ya yi rantsuwa da yawmil maw'ud ranar tashin alkiyama ranar alkawari kamar yadda wasu malaman suka fassara sannan Allah ta'ala ya yi rantsuwa da shahidin wa mashhud shahidin wa mashhud kamar yadda muka karanta wasu sun ce shahid ranar juma'a Allah ya rantsuwa da ita mashhud kuma ranar arfa Allah ya rantsuwa da ita wasu suka ce shahid annabi Muhammad Allah ya yi rantsuwa da shi mashhud ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya yi rantsuwa da ita wasu kuma suka ce a shahid shine annabi Muhammad Allah ya yi rantsuwa da shi mashhud ranar juma'a wasu kuma suka ce shahid shine mutum Allah ta'ala ya rantsuwa da mutum mashhud kuma ranar juma'a din Allah ta'ala ya rantsuwa da su anan dai kamar yanda mai tafsirul muyassar yake cewa aqsama Allah ta'ala bis sama'i zatil manazil Allah ta'ala ya yi rantsuwa da sama ma'abociyar masaukai allati tamurru biha shams wal qamar wanda wannan masaukan rana ke shudewa ta wajensu da wata wa biyawmil qiyama sannan Allah ta'ala yayi rantsuwa da ranar alkiyama alladhi wa'ada Allahu al-khalq wadda rana ce Allah ta'ala yayi alkawari ga halittarsa an yajma'ahum fihi cewa zai tattara su ya hada su a cikin wannan rana wa shahidin yashhad da kuma shahid yashhad mai shaida da zai bada shaida wa mashhud da abin bada shaida yashhadu yashhadu alaihi da za a bada shaida a kansa wa yi Allahu subhanahu wa ta'ala bima ya sha, Ubangiji ta'ala yana ainihin wato a rantsuwa bima ya sha da dukkan abin da ya ga dama min makhalukatihi na daga ababen halittarsa, ammal makhaluk amma su ababen halitta fala ya juzu lahu, abin halitta baya halitta a gare shi an yi kusima bi gairillah ya yi rantsuwa da wani Allah fa'illal ƙasma bi gairi la domin yin rantsuwa da wani Allah shirkun wannan shirka ce wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya kuma kare mu daga shirka a duk da mun karanta ayoyin amma za mu so a ɗan sake karantawa musamman daga ayata kutila ashabil ukhdud zuwa kuma ayar da muka tsaya sai kuma mu ci gaba da bayani insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi rantsuwa da waɗancan halittu guda uku sai kuma ya ce kutila ashabul ukhdud wato Allah an ci an tsilewa an azabtar an halakar duk yana ɗaukan kutila kutila halaka wa uzziba wa lu'ina alladhina shaqqu fil ardi shaqqan azima malan yake cewa kutila ashabul ukhdud an halakar an azabtar an tsinewa ashabul ukhdud ma'abota al ukhdud ay alladhina shaqqu fil ard waɗanda suka yi rami a cikin ƙasa shaqqan azima wato rami mai girma lita'azibil mu'minin domin ainihin wato azabtar da mu'minai Allah ta'ala ya faɗi menene al-ukhdud din sai ce annari zatul waqud wato wata irin wuta ce ma'abociyar kunnawa ma'abociyar rurawa wa auqadun nara ash-shadida ma'ana suka hura wuta mai tsanani zatul waqud ma'abociyar ruruwa ainihin wato izhum alaiha qu'ud ai izhum qu'udun alal ukhdud yayin da suna kuma zazzaune a kusa da wannan ramuka ko wannan ainihin rami wanda suka rura wa wuta mulazimuna lahu suna masu lazimta sa ba sa zuwa ko ina suna gurin wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa hum wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minin kuma su akan abin da suke yi aikatawa ga muminai min tankilin na uquba wa ta'azibin da azabtarwa hudur suna halarci a gurin suna kallon wannan gashi an jefa shi wannan yayi tsalle wannan yayi ihu wannan ya suna kallo shine Allah ta'ala yake ba da labarin irin abin da ya faru wa hum alama yaf'alun su ainihin wato waɗannan kafirai ashabul ukhdud alama yaf'aluna akan irin wannan mummunan aiki da suke aikatawa bil mu'minina ga mu'minai shuhudun suna halarci a gurin wama naqamu minhum Allah ta'ala yace wama naqamu minhum basu yi uquba ba ga masu imani basu yi musu uquba ba ai wama akhadhuhum bimithli hadha al-iqab shadid basu rike su sun kama su da kwatankwacin irin wannan uquba mai tsanani ba إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إلا أن يؤمنوا أي إلا أن كانوا مؤمنين بالله العزيز سيدان كوي سو سنتي سني إيماني دا الله العزيز wanda yake mabuwayi allazi la yughalab wanda babu mai galaba akan sa babu mai fin karfinsa wannan kawai laifin su kenan saboda sun ce sun yi imani da Allah wanda yake al-aziz ainihin wato mabuwayi al-hamid abun godewa fi a ƙawalihi cikin maganganunsa wa afalihi da ayyukansa wa ausafi da sufofinsa subhanahu wa ta'ala allazi lahu mulku samawati wal ard wanda shine yake mallakar yake da mulkin sammai da ƙasa wa huwa subhanahu ala kulli shay'in shahid sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala mahalarci ne akan dukkan komai la yakhfa alaihi shay' ma'ana babu wani abu da yake koyewa Allah subhanahu wa ta'ala ashabul ukhdud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da muslim ya ruwaito hadisin suhaib ya labarta wayannan kissa ta waɗannan ashabul ukhdud suhaib yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kana malikun fi man kana qablakum an yi wani sarki cikin waɗanda suka gabace ku al'ummomin da suka gabata wa kana lahu sahirun shi wannan sarkin ya kasance yana da ainihin mai masa sihiri yana da wani boka kamar yadda yawanci galibi masu mulki sai waɗanda Allah ta'ala ya tsare za ga suna ta'ammuli da bokaye suna ta'ammuli da matsafa suna ta'ammuli da 'yan duba da 'yan tsubbo musamman 'yan siyasa da ake ainihin wato don neman ƙuri'a ko don neman cin zaɓe ko sukan bi dukkan wa'yansu matakai na shirke-shirke da abubuwan da suka saba dokokin Allah a mafi yawan lokuta wasu daga cikinsu to wannan shi ma sarkinsa ya zamanto yana da irin wannan boka ɗin da yake masa bokanci akan al'amuran mulkinsa falamma kabira sahir lokacin da wannan boka ya manyanta ya tsufa alalil malik sai ya faɗa wa wannan sarki ya ce inni kada kabira sinni ya ce shekaruna sun ja na manyanta na tsufa wa habara ajali ina ganin ajali na ya, ya matso ba wani jimawa zan yi ba zan mutu fadfa ilayya gulaman ka kawo ka, ka aiko min da wani yaro matashi liwallimahu sihir in koya masa wannan bokancin kaga ko da bana nan sai ci gaba da yi maka bokanci fadafa ilaihi gulaman da aka sarki ya zabo wani yaro ya aika wannan boka fakana yu'allimuhu sihir da aka wannan boka ya ci gaba da koyar da wannan yaro wannan bokanci wa kana bainal sahir wa bainal malik rahib to akan hanyar da shi yaro yake zuwa wajen boka akwai kuma wani malami mai ibada kafin ya je wajen boka akan hanya sai ya wuce ta wajen wannan mai ibada fatal gulama alar rahib dan haka shi wannan yaro sai ya fara zuwa wajen wannan malami mai ibada fasami amin kalamihi ya ji maganganu daga bakin wannan malami mai bauta ya ashe malami ne wanda yake mai tauhidi mai kadaita Allah ashe baya yin biyayya shi baya yin irin wannan addinin na bautar wannan sarki din da haka yana da ubangijin da yake bautawa shine Allah subhanahu wataala da haka yaro in ya je sai wannan mai ibada ya kwarara wa yaro tauhidi an fahimta ko don haka yake cewa sai ya ji wannan maganganu na wannan malami fa a ajabahu maganganun su burge shi su kayatar da shi fa ajabahu nahawhu wa kalamu yake cewa wa kana idza atasfahir to sakamakon zama da yake yi wajen wannan mai ibada yakan je wajen boka a makare to in ya je wajen boka kuma boka sai ya maduka me yasa baka zo da wuri ba sai ya masa duka wa qal ma habasak boka yace menene ya tsare kai me ya tsare ka ya tsare kai ya tsare kai baka zo da wuri ba wa idza ata ahlahu kuma in ya baro wajen boka sai ya sake zama wajen wannan mai ibadar ya sake jin wani maganganu na tauhidi sannan sai kuma ya karasa gida can ma in ya je gida yana fuskantar kalubale can ma idza ata ahlahu darabuhu in ya je iyayensa sai su yi maduka wa qalu ce ma habasaka menene ya tsare ka me ya tsaye da kai baka dawo da wuri ba fa shaka zalika ila rahib dan haka wannan yaro ya kai kuka wajen wannan mai ibada fa qala sai ya ce idza ata sahira wato idza arada sahira sahiru an yadribuk yanzu ga wata shawara da wata dabara da zan baka idza arada sahiru an yadribaka idan wannan boka yayi nufin zai dake ka saboda ka je a makare fa qul habasani ahli kace a gida ne aka tsaida ni ban taho da wuri ba wa idza arada ahluka an yadribuk haka in ka koma gida a makare za a dake ka to nan man iyayenka za su dake ka fa qul ka ga musu habasani sahir yau boka ne ya tsaye da kai ba kai bai taso da kai da wuri ba haka aka ci gaba da tafiya qala fa bainama huwa fa bainama huwa zata yawmin ana nan wata rana idza ata ala dabbatin fazi'atin azima sai yaro ya zo wucewa sai ya ga wata dabba babba mai ban tsoro kad habasatin nas ta tsara mutane ta hana mutane wucewa la yastadiuna an yajuzu mutane sun kasa wucewa faqal to a ranar sai shi wannan yaro ya ce alyawma a'lamu amran rahib ahabbu ila Allah am amru sahir yau zan yau zan gwada imani in gani shin al'amarin wannan mai bautar shi Allah ya fi so ko al'amarin wancan boka qal sai ya ce fa akhadha hajaran sai ya dauki wani dutse fa qala sai ya ce Allahumma in kana amrun rahib ahabba ilaika ya ubangiji idan al'amarin wannan malami mai ibada shi ya fi soyuwa a gare ka wa arba shi ka fi yadda da shi mina sahir sama da al'amarin boka faƙatul hadhihi dabba ya Allah maɗaukakin sarki ka kashe wannan dabba hatta ya juzan nas har mutane su samu hanya su wuce wa ramaha da aka yi jefe ta faƙatal ha sai kashe ta wa madan nasu mutane suka wuce fa akhbarar rahiba bizalik da aka wannan yaro sai je ya gaya wa wannan malami mai ibada sai ya bashi labari yau fa ga abin da na yi fa mala faƙala sai ya ce ai bunayya ai kai ɗan ƙaramin ɗana an ta a fudalu minni ai yau ni ka mafi ni karama ka ta fitawa wa in na kasa tuftala amma tun da al'amarin ya zama ka sani za a jarabce ka lalle akwai jarabawa da za ta biyo baya fa in ibtulita amma idan an jarabce ka an fara azabtar da kai fala ta dulla alayya ni ba zan iya ba da haka karka nuna ni fakanar gulamu yubri'ul akmaha yaro al'amari ya ci gaba ya kasance yana warkar da makafi wal abrasa da kutare wa sa'ira adawa al adawa da sauran cututtuka wa yashfihim duk in an zo sai addu'a sai mutane su warke wa kana lil maliki jalisun wato shi wannan sarki ya kasance yana da wani dan majalisa fa amiya ya makanci fa sami'a bihi sai ya ji labarin wannan yaro ai yana warkar da mutane yana warkar da makafi fatahu bi hadaya kathiratin wannan dan majalisar sarki sai ya zo wa yaro da kyauta mai tarin yawa faqala sai ce ishfini wa laka ma hahuna ajma'a yace ka warkar da ni duk wannan dukiyar da ka gani duk na ban maka in ka warkar da ni faqal sai yaro yace ma ana ashfi ahadan ni ba ni nake warkar da wani ba ban isan warkar da kowa ba inna ma yashfi Allahu azza wa jal Allah mai girma da daukaka ne kadai ke iya warkarwa fayin amanta bihi da autullaha idan ka yi imani da shi in roki Allah fa shafa ka ya warkar da kai fa amana ya ce me zai hana yin imani kuwa sai ya yi imani fa da Allahu sai yaro ya yi wa ainihin dan majalisar sarki addu'a ya roƙa masa Allah fa shafahu sai ya warkar da shi sai ga makaho ya warke thumma atal malik sannan ya zo wajen sarki fajalasa minhu na hawa ma kana yajlis ya zauna kaman yanda ya saba zama tunda yana cikin yan hannun damar sarki faƙali lahul malik sai wannan sarki ya ce da shi ya fulan ya kai wani marar da alaika basarak waye dama da ganinka na ga kuma yanzu kana makaho kuma yanzu na kana gani faƙali rabbi ya ce ubangiji na faƙali ana ya ce ni kenan ƙala la ya ce ba kai ba rabbi wa rabbuka allahu ina ubangiji na ubangijinka shine allah shine ya warkar da ni qal sarki ya ce walaka rabbun gairi au dama kana da wani ubangiji bayan ni qala na'am yace kwarai ma ku rabbi wa rabbuka la ubangiji na kuma ubangijin ka shine Allah falam yazal yu'azibuhu sarki bai gushe ba yana ta gana wannan dan majalisa ta sa azaba hatta dalla alal gulam har ya nuna yaro fa ba'atha ilaihi sarki ya aika aka zo da yaro faƙala ya ce ai bunayya ya kai ɗana balaga min sihirika an tuburi al'akma wannan bokancin da aka koya maka har ya kai matakin da kana iya warkar da makafi wal abrasa da kutare wa hadhihi adwa da irin waɗannan cututtuka qal sai ce ma ashfi ahadan yace ni ba na warkar da kowa inna ma yashfi Allahu azza wa jalla ai Allah mai girma da dauka shike warkar da mutane qala ana yace ni kenan qala la yaro yace ba kai ba kala ya ce a walaka rabbin gairi au dama kana da wani ubangijin da kake bauta bayan ni qal yaro ya ce rabbi wa rabbuka allah ai ubangiji na kuma ubangijin ka shine allah fa akhadahu aidan shi ma sarki yasa aka kama shi bil azab aka dinga gara masa azaba fa lam yazal bihi bai gushe ba ana ce masa azaba hatta dalla ala rahib har sai da ya nuna wancan mai ibadar fa ata bir rahib da aka aka zo da ainihin wato wannan mai bauta tunda shine aka ce shine algungumin da ya kawo wannan aqida cikin gari tunda shine wanda ya kawo wannan sabon addinin tunda shine wanda ya farkon wanda ya shigo da wannan sabon addinin na bautar wani na bautar Allah ba bautar sarki ba to da haka shi kawai an san shine founder na wannan addinin da aka sarki kawai ana ana kawo masa shi sai ce irji an dinik wannan addinin naka ka bar wannan addinin naka fa aba mai iba mai bauta malamin ne yace shi ba zai bari ba yaki fa wada al min sharafi mafraqi ra'si da aka sarki ya sa zarto a mato mahadar kansa hatta waqa shiqa aka tsaga shi biyu kamar katako ya rabe gida biyu wannan bangaren ya fadi nan bangaren ya fadi wa qala lil a'ma yace to kaga abinda muka yi wancan kai makaho wanda aka warkar da kai yaya irje an dine ka bar wannan addinin fa aba yace aba ni ma naga gaskiya wallahi tallahi balan bar wannan addinin ba fa wada al mishara fi mifraq rasi shi ma aka dora zarto a kansa hatta waqa shiqahu ila al ard shi ma sai da aka tsaga shi gida biyu wa qala lil gulam sannan aka zo wajen yaro aka ce irji an dinik yace to ka bar wannan addinin naka fa kaga fa mutanen nan guda biyu da gaban ka ga yanda muka yi musu fa aba yaro yace na fa ba'atha bihi sai ya aika da shi ma'a nafarin tare da wata jama'a ila jabali kaza wa kaza yace ku tafi da shi dutsen kaza da kaza wa qala yace idza balagtum zirwatahu idan kuka kai tsororuwar dutsen fa in raja an dinihi in ya in ya bar addinin sa shikenan ku dawo da shi wa illa in yaki to fadah dihuhu ku urgo shi da kan wannan dutsen fa zahabu bihi kaga suka tafi da shi falamma alau bihi aljabal da suka hau kan tsololuwar dutse da shi qal kawai sai yaro ya addu'a yace Allahumma kfinihim bima shi'ta Allah kai mun maganin su da duk abin da ka so fa zahafa bihimul jabal dutse sai ya girgiza da su fa duhudihu ajma'un duk suka zumo gabaki ɗayan su suka mutu wajal gulamu yatalammasu hatta dakhala ala malik yaro sai gashi ya taho yana ta neman hanya yana ta tafiya yana ta tafiya har sai gashi ya dawo fada sarki faƙala ma fa'ala ashabuk yace ina mutanenka da na hada ku ya aka yi da mutanen da na hada ka da so qala kafanihim Allah ta'ala yace Allah ya mun maganin su fa ba'atha bihi ma nafarin fi qurqurin sai ya saki hada shi da wasu mutane yace a tafi da shi cikin jirgin ruwa faqala yace da su idza lajajtum bihi al-bahr in kuka je can wajen zurfi can tsakiyar teku wajen zurfi in kuka shiga da shi fa in raja an dini wannan yaro in ya bar addinin sa ku dawo da shi wa illa in ya kifa garriquhu fil bahr ku to ku nitsar da shi a cikin ruwa kawai ku dawo falajaju bihi al bahr da aka suka zurfafa cikin teku da shi fa qala al gulam yaro sai yace allahumma kfinihim bima shi'ta ya allah kai mun maganin su da duk abin da ka so fa gariqu ajma'un gaba ɗayan su suka nitse suka dilmiya ba wanda ya sha waja al gulam yaro ya sake dawowa hatta da kala al malik har ya dawo fada ya sake zuwa sarki ya ganshi ah faƙala ma fa'ala ashabuk ya ce ya me ya faru da mutanenka faƙala ya ce ka fani himullahu ta'ala ubangijin nan dai da nake ta gaya maka na yi imani da shi ya yi min maganinsu sun maƙala min malik sannan sai ce wa sarki kaga barin sauƙaƙa maka barin hutar da kai sai ya wa sarki wata irin dabara ya yi masa wata irin siyasa sai ya ce innaka lasta biƙatili ba za ka iya kashe ni ba fa hatta tafa'ala ma amuruka bihi har sai ka yadda ka bi umarni na har sai ka aikata abin da na umarce ka da shi yanzu kai a matsayinka na sarki ni a matsayina na yaro ni ne zan baka kwaman in baka umarnin ga yanda za a halaka ni amma baka da wata hanya da zaka iya halaka ni fa in anta fa'alta ma amuruka bihi idan ka aikata abin da na umarce ka da shi katalta ni to za ka kashe ni wa illa idan ku ba haka fa innaka la tastati'u qatli ka sani ba za ka iya kashe ni ba qala wa ma huwa sarki yace to menene menene me zaka umarce ni da shi qala yace to shawara a umarnin guda ɗaya ne tajma'un nasa fi sa'idin wahidin ka tattaro mutanen garin nan gaba ɗaya mutanen ƙasar ka ka tattare su guri guda thumma taslubuni fi jiz'in sannan ka sa a ɗaure ni a jikin kututturan dabino wata akudu sahaman min kinanati ka ɗauki kibiya daga cikin bakana ko daga cikin bakata an san baka ko sun maƙul sannan idan ka ɗauko kibiyar daga cikin ainihin kwari ba baka ba kwari sunan wannan kinana wato kwari idan ka zaro kibiya guda ɗaya daga cikin kwari na to sai ka ɗora a jikin baka sun maƙul sannan ka ce bismillahi rabbil gulam bismillahi rabbil gulam da sunan Allah Ubangijin yaro fa innaka in fa'alta zalik to da kayi haka katalta ne za ka kashe ni fa fa'ala sarki yasa aka yi masa gangan ku aka gayyato aka yi kuwa mutane suka zo suka taru a guri guda wa wada as-saham ana kallo aka kamo wannan yaron duk gari an san abin da yake faruwa dan haka kowa dan ya ga me zai faru an cika yaro aka daure shi a jikin kututturen bishiya da haka sarki ya dauko ainihin kibiya ya dora ainihin wato kibiya fi kabidi kausi a tsakiyar ainihin baka sun maramahu sannan zai harbi yaron wakale ce bismillahi rabbil gulam ashe yaro tauhidi ya yada a bayan ƙasa ya yadda shi ya tafi tunda tauhidi zai wanzu ya ce bismillahi rabbil gulam da sunan Allah Ubangijin wannan yaro fawaka as-sahamu fi sudgi ya harbi wannan yaro sai kibiya ta same shi a daidai wajen kansa fawada al-gulam yadahu ala mawdi'il as-saham sai yaro ya dora hannunsa ya kama gurin da kibiya ta same shi wa mata sai ya fadi ya mutu faqala nasu shikenan taro ya watse mutane suna tafiya kawai suka ce amanna bi rabbil gulam a bayan mun ji an an ya kashe yaro an kasa kashe yaro saboda aka ashe ubangijin yaro shine ubangijin gaskiya sai da aka ce ubangijin yaro sannan aka kashe shi kai amanna bi rabbil gulam in ka je wannan layin ma ka ji ana aina ai yanzu ai sai amanna bi rabbil gulam in ka je cikin gida mata amanna bi rabbil gulam faqila lil malik sai aka zo aka ce wa sarki to abinda kake gudu dai shi ya faru a ra'aita ma kunta tahdhar kaga abun nan da ka ji tsoro kace tsoro faqad wallahi nazala bika to wallahi ya sauka ya faru qad amana nasu kulluhum dan wannan abun da ya faru mutane gaba ɗaya sun yi imani fa amara bi afwahi sikak to shine wannan sarkin yayi umarni a zo wato bakin asikak ƙarshen kowane layi ko kowane lungu kowane lungu sai a zo ƙarshensa fahuddat fihal akhadid sai a tona rami akhadid jam'i ne na ukhdud ukhdud guda daya akhadid da yawa jam'i da aka sai a zo karshen kowane layi kawai sai a tona wannan ramin wa udrimat fiha niran a rura wuta a cikin wannan ramin wa qala sarki ya bada umarni yace marraja an dinihi fada'uhu sai a koro mutanen layin su taho karshen inda za ku fice ramin ne da haka sarki ya ce duk wanda ya bar addinin wannan yaron ya sha ya tsira wa illa duk wanda ya ƙi fa a ƙahimuhu fiha ku danna shi cikin wannan ramin fakano ya ta'adauna fiha wa ya tadafa'una da haka sun kasance suna ta wurga mutane mutane ana ta shiga ana ta shiga fa imani fa ya riga ya shiga cikin zuciya ana nan ana nan faja'at imra'atun bibnillaha sai ga wata mace ta zo da ɗanta turdi'uhu tana shayar da shi jariri faka annaha faka annaha taqa'asat an taqa finnar kamar dai tana nokewa kar ta fada cikin wuta saboda irin tausayin da uwa take yi ga ɗanta ita ba kanta take tunani ba ɗan nan jariri ɗan ƙarami da bai san hawa ba bai san sauka ba da haka sai take shawarar anya ko dai ta haƙura ta janye ta yi radda ta bar imanin saboda yaranta kawai da ɗan jariri yana bayan uwarsa yana kallon uwar tana nannokewa faƙalar sabi sai wannan yaro ya ce isbiri ya umma ki haƙuri umma fa innaki alal haq kina kan gaskiya shiga kawai fada muje to wannan ita ce kissar ashabul ukhdud ina fata an gane su ne wa'inda Allah maɗaukakin sarki su ma ya darkake su Allah ta'ala ya riga ya halakar da wa'innan ashabul ukhdud kaji irin azaba da izayar da suka yi wa masu imani a zamanin aka dinga azabtar da su da wuta duk wanda ya ridda sai a jefa cikin wannan ramin a cikin wannan kissa ta wannan yaro akwai darasi mai tarin yawa wanda in masu sauraro sun naso za su iya fitarwa sosai ka duba yadda wannan yaro ya yi sacrificing ya ba da rayuwarsa don addinin Allah ya ɗaukaka ya ba da rayuwarsa don addinin Allah ya samu gata ya haƙura da shi da rayuwa ina fata an gane alama ɗaukakin sarki ya ce wannan shi ne kisar ashabul ukhdud kamar yadda muka karanta kuma dama mun karanta ayar sai Allah maɗaukakin sarki ya ce
إن إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير
Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat lalle waɗannan da suka fitini muminai maza da muminai mata thumma lam yatubu sannan ba su tuba ba falahum azabu jahannam azabar wutar jahannama ta tabbata gare su walahum azabul hariq kuma suna da azaba ta gobara innal ladhina amanu wa amilus salihat lalle waɗannan da suka yi imani suka yi aiki na gari lahum jannatun tajri min tahti al-anhar suna da aljannatai wanda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashinta zalikal fawzul kabir wannan shine rabo mai girma Allah madaukakin sarki yace innal ladhina harraqul mu'minin shine fatanul mu'minin lalle waɗannan da harraqul mu'minina wal mu'minat suka fitini suka ƙona mu'minai maza da muminai mata bin nari da wuta ba gaira ba sabab ba su taka musu ba ba su zuban musu ba illa an ya ƙulu rabbi Allah kawai laifinsu don sun ce ubangijinsu shine Allah liyasrifuhum an dinillah don su sarrafa su su kawar da su daga barin addinin Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce to waɗanda suka yi wannan aika aika suka yi mummunan aiki irin wannan thumma lam yatubu sannan ba su tuba ba falahun fil akhirati azabun azabu jahannam to lalle a lahira suna da azabar wutar jahannama walahum azabun ashadid almuhrik sannan suna da azaba wadda take ainihin ashadid mai tsanani almuhrik mai balbali mai gobara ina fata an gane malam hassanul basri anan yake cewa unzuru ila hadhal karam ka duba irin wannan karamci waljud da wannan irin kyauta da baiwa da haƙuri irin na Ubangiji maɗaukakin sarki, ƙatalu auliya'a, ka duba yadda Allah yake son bayansa su tuba, sun kashe masa masoyansa, sun kashe masa masu imani, amma wa huwa ya du'uhum ila tauba, amma ta tare da haka Ubangiji yana kiransu su tuba, wal maghfira shi kuma yana musu alkawarin zai gafarta musu. Ashe duk waɗanda suka yi ba daidai ba, suka saba wa Allah komai girman laifin idan suka tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki fa inna Allah gafurur rahim Allah maɗaukakin sarki mai karɓar tuba ne mai ainihin wato gafara ne ka duba a ƙarƙashin wannan inda wani bawan Allah ya kashe mutum casa'in da tara ya kashe mutum ɗari ma a takaice amma dubai saboda faɗin rahamar Allah da ya tuba Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubansa Allah maɗaukakin sarki yana karɓar tuban wato bayinsa da aka duba in ji malam hassan albasari ka duba wannan irin karamci da kyauta irin ta Allah maɗaukakin sarki sun yi irin wannan ta'addanci sun yi wannan irin aika-aika sun kashe masu imani ta hanyar kone su da wuta wannan irin rashin imani da suka nuna amma ta tare da haka Allah ta'ala yana ba da kofa yana ba su dama cewa su tuba inna Allah yabsutu yadahu bil layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'un layl Allah ta'ala kullum hannunsa a shimfiɗa yake ina masu laifi ina waɗanda suka yi zunubi su tuba Allah ta'ala ya gafarta musu Allah Allah ya kabalu taubatal abdi malam yugargir Allah yana karɓar tuban bawa matukar rai bai zo ainihin wuya ba matukar bai zo gargara ba da haka mu yi kokarin tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki daga ayyukan da muke aikata na ba daidai ba musamman a irin waɗannan lokuta na jarabawa da muke ciki na waɗannan mace-mace da ake ta yi da cututtuka da ake ta fama da su ga corona ɗin nan ita ma ta zama abin nan ta shiga cikin wato tarihin da ba za mu manta da shi ba an shiga cikin takura an shiga cikin tsoro an shiga cikin halin rashin tabbas a masallaci ana gudun haɗuwa da juna a gurin duk ana tsoron a yi musafaha an tsoratar da mutane game da wannan malam wannan ba karamin bala'i bane ba karamin ibtila'i bane kuma ba komai bane ne fufukan mu ne suka jawo mana da haka mu yi tuba zuwa ga Allah tuba ingantaccen tuba kowa ya ji cewa yana da laifin da yawa Allah wanda dalilin haka Allah ta'ala ya jarabce mu da wannan cuta kar ka dinga jin cewa wane ne ko su wane ne ko laifin wane ne ko a'a wannan cutar da kake kallanta cuta ce wadda take lalle lalle an bata wa Allah an yi wa Allah ba daidai ba an saba masa an take dokokinsa lalle bayi suna bukatar su dawo zuwa ga Allah Allah ta'ala yana jarabtar bayinsa domin su tuba su gane sun yi ba daidai ba su koma zuwa ga Allah da haka Allah ta'ala shi sa yake kawo irin su kusufu shams kusuful kamar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayoyi ne daga cikin ayoyin ubangiji yana tsoratar da bayinsa cewa fa suna kan hanyar da ba ta daidai ba da aka mu yi kokarin tuba in dai har ashabul ukhdud Allah madaukakin sarki ya ba su dama ya bude musu kofar su tuba Allah ta'ala zai karbi tuban su to mu ma muna buƙatar mu tuba mu koma zuwa ga Allah kuma in sha Allahu Allah ta'ala zai karɓi tubanmu zai share mana hawayenmu zai yaye mana wannan masifa zai yaye mana wannan cuta zai kawar mana da wannan kunci da ake fama da shi da wannan takura Allah maɗaukakin sarki muna tawassuli da waɗannan ranaku masu albarka Allah maɗaukakin sarki ka yaye mana wannan yanayi da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle waɗanda suka ainihin azabtar da muminai maza da mata sannan ba su tuba ba to suna da azaba ta wutar jahannama kuma suna da azaba ta gobara sai Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina amanu wannan kuma rarrashi Allah ta'ala ke yi masu imani cewa innan taqama rabbuk min a'da'i a innal ladina saddaqu Allah wa rasula lalle waɗannan da suka gaskata Allah da manzansa wa amilul a'mala salihat suka yi ayyuka nagari lahum jannatun suna da aljanna ta jirimin ta hati kusuriha al'anhar wanda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin benayenta zalikal fawzul ka azim wannan rabo ne wanda yake mai girma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da wannan rabo Allah maɗaukakin sarki ya ce inna baɗa rabbika la shadid innahu wa yubdi'u wa yu'id وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد Allah madaukakin sarki ce inna batasha rabbika lashadid lalle kamun ubangijinka mai tsanani ne innahu yanda al'amarin yake huwa ubangiji shine yubdi'u yake farar da halitta wa yu'id kuma yake sake dawo maido da ita wa huwal gafur kuma shine mai yawan gafara alwadudu wanda yake kaunar bayinsa ko alwadudu wanda bayinsa na kware suke kaunarsa di yana karbar alwadud dhul arshil majid ma'abocin al'arshi mai girma fa'alun lima yurid mai aikata abin da ya nufi ne Allah madaukakin sarki yace inna batsha rabbika la shadid wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid lalle idan ubangiji ya tashi kama bayansa to kamun ubangiji ba mai sauki bane kamu ne mai tsanani innan tiqama rabbuka min a'da'i lalle kamun ubangijinka da uqubarsa ainihin wato game da makiyansa masu adawa da addininsa wa azabihi lahum da azabarsa a gare su la'azimun shadid lallai mai girma ce mai tsanani innahu lallai ubangiji huwa yubdi'ul khalq shine wanda yake farar da halitta daga babu thumma yu'idu sannan yake sake dawo da ita bayan ainihin wato ta kare kaga Allah madaukakin sarki yana sake jaddada maganar tashi bayan an mutu innahu huwa yubdi'u shi ne wanda yake farar da halitta wa yu'id bayan halittar ta mutu bayan mutum ya mutu ya diddige ya zama ƙasa wa yu'id kuma Allah ta'ala shi mai iko ne wajen sake dawo da shi wa huwal gafuru liman taba kuma ubangiji mai yawan gafara ne ga duk wanda ya tuba alwadudu sannan ai alwadudu almuhibbu li awliya'i ubangiji madaukakin sarki mai so mai kauna ne ga waliyansa masoyansa ذو العرش العظيم ما أبوتن العرش مجرمة فعال لما يريد الله ينا أيكة أبن دينفي إنما أمره إذا أراد شيئا an yaqula lahu kun fayakun ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama shi yake wa kana abinda bai ga dama ba baya kasancewa da haka babu wani wanda yake da wannan siffar sai Allah ba wani fa'alul lima yurid ga wani abu kana so ko kana so ko kina so ko muna so amma babu damar yi saboda wasu ainihin mawane wasu abubuwa da suka hana abin ya yiwu to Allah maɗaukakin sarki babu wani mawane babu wasu abubuwa da za su sha gaban Allah su hana shi yin abin da ya nufi Ubangiji ta'ala yana da cikakken nufi yana da cikakkiyar kudura na aikata abin da ya ga dama an karanta zul'arshil majid da yiwa majid ɗin dhamma ko rufu'a ko kuma zul'arshil majidi akwai kira'al majid ita kuma da yiwa majid ɗin ainihin hafza to idan aka karanta shi da zul'arshi al-majidu to sai ya zama almajidun sufa ce ta ubangiji an fahimta ma'ana zullarshil majid ma'abocin al'arshi almajidu kuma shi ubangijin mai girma ne idan kuma ka karanta shi da zullarshil majidi sai ya zama almajidi sufa ce ta al'arshi sai ya zama zullarshi ma'abocin al'arshi almajidi kuma ita al'arshin mai girma duk yadda ka karanta shi ma'anar za ta fito na fata an gane fa'alun lima yurid kuma mai aikatawa ne ga abin da ya nufi Allah ta'ala ya ce
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ممتاز الله تعالى هل أتاك حديث الجنود شن ko labarin wasu rundunoni ya zo maka wasu rundunonin da suka yi fada da Allah suka yi fada da addinin Allah suka yi fada da manzannin Allah shin labarin irin aran gamar da ta faru da kuma irin yadda Allah ta'ala ya yi fata-fata da su labarin su ya zo maka fir'aun wa samud kamar irin rundunar fir'auna da mutanensa labarin yadda Allah ta'ala yi wa fir'auna da mutanensa ya zo maka wa samud da kuma samudawa shin kana da masaniya game da rundunar samudawa da yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi da wannan runduna ɗin ai hal ballagaka ya muhammad shin labari ya ishe ka ya muhammad khabaril jumo labarin gangami alkafira na kafirai almukazziba li anbiya'iha wa'anda suka dinga ƙaryatawa ga annabawansu fir'auna wa samud kaman fir'auna da samudawa wa ma halla bihim da irin abin da ya saukar musu min al'azab na azaba wan nakal da narko lam ya'tabir al-qaum bidhalik amma har yanzu mutane ba sa daukan izina da irin haka har yanzu mutane ba su yi izina ba da irin yanda Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya ba da labarin fir'auna sau nawa a cikin alkur'ani samudawa a gurare daban-daban Allah ta'ala ya ba da labarinsu amma har yanzu mutane ba sa ɗaukan izina balillazi na kafaro bari dai allazi na kafaro su waɗanda suka kafurta fi takzibin a cikin ƙaryatawa ko da yaushe suke a faɗa su ce ba su yadda ba saboda ƙa'idar Allah ta suma Allah ta'ala sai ya ɗanɗana musu kuɗa balillazi na kafaro fi takazibin muwasil bari dai ɗabi'ar kafirai duk inda suke a duniya cikin ƙaryatawa kuma ƙaryatawa mai saduwa da juna suke ka da'abi man qablahum kamar irin ɗabi'ar waɗanda suka gabace su da kafiran lokacin fir'auna da na samudawa da kafiran lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda muke rayuwa da su a yau game da ƙaryatawa game da ayoyin allah da manzannin allah duk iri ɗaya ne ɗabi'ar su iri ɗaya ce wallahu kad ahaba bihim ilma ubangiji madaukakin sarki ya kewaye su da sani wa kudura da iko an fahimta shine wallahu min wara'ihim muhit ubangiji madaukakin sarki kewaye yake da su da iliminsa kewaye yake da su da ƙudurarsa don haka yana sane da abin da suke ciki gaba ɗaya ciki da waje sannan mai iko ne a kansu mai kewaye su ne da azaba in ya tashi azabtar da su ba wata mafita da suke da ita Allah maɗaukakin sarki sai ya sake dawowa kan alkur'ani game da masu ƙaryata shi da cewa ainihin wato tatsuniya ce sai Allah ta'ala ce bal huwa qur'anun majid bal huwa qur'anun azimun karim yace a'a bari huwa shi wannan qur'anun majid alqur'ani ne wanda yake mai girma fi lauhin mahfuz wanda yana cikin lauhin mahfuz la yanaluhu tabdilun wala takhfif wanda wala taharif wanda canji ko karkatarwa baya iya samun wannan ainihin wato littafi wanda yake lauhil mahfuz da haka Allah madaukakin sarki a nan sai ya sake yin yabo da alkur'ani cewa ya sake ba da sufas cewa alkur'anin nan yana da girma da haka duk wanda ya riko da shi zai samu ɗaukaka zai zama zai girma shi ba da haka duk wanda yake so ya samu girma to ya riko da littafin Allah saboda littafi ne mai girma kuma littafi ne tsararre la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi wata ainihin wato ainihin wato barna ba ta zuwa gaba gare shi ko baya gare shi tanzilu min hakimin hamid saukakken littafi ne daga ainihin wato hamid abun godewa kuma ainihin wato mai girma fi lauhin domin yana cikin lauhin mahafuz wato wani ainihin wato allo ko kuma littafi wanda ke tsararre wanda ba mai iya kaiwa zuwa gare shi ballantana ya editing ko ya gyara ko ya ƙara ko ya rage ainihin wato ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta wannan shine ƙarshen wannan sura ta ainihin wato al-ma'arij a guda suratul buruj kai ko suratul buruj da haka zamu dan shiga cikin suratul tariq duk da an ce saura 'yan mintuna kaɗan cikin ragowar mintunan da muke da su na'am
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاكب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر
سورة الطارق kamar yadda suran ya nuna suratu barik kuma wannan shine sunan da zaka samu galibi malaman tafsiri da kuma ainihin wato a littattafai na masahib ainihin wato suka faɗa game da suna na ita wannan sura a barik sannan an ambace ta da wannan sura suratu ɗarik saboda kalmar at-tariq da ta zo a cikin ta sannan sura ce da take da ayoyi guda 17 kuma sura ce makkiya bittifaqi bilittifaq malamai sun ittifaqi akan cewa sura ce makkiya sannan wannan sura ta sauka ne kafin wato a jerin gwanan saukar alkur'ani ta sauka ne ita ce sura ta 36 wajen sauka ta sauka bayan suratu la uqsimu bi hadhal balad kafin a saukar da iqtarabatis sa'a sannan wannan sura ita ma tana tabbatar da kididdigar ayyuka da kuma sakamako da Allah ta'ala zai yi akan ayyukan bayi sannan wannan sura ita ma tana sake tabbatar da yiwuwar tashi bayan an mutu sabanin yanda kafirai da mushrikai suke musuntawa sannan a cikin wannan sura akwai tunatarwa game da zuzzurfan aikin Allah da hikimarsa wajen halittar ɗan adam sannan kuma a cikin wannan sura akwai bayani game da ɗaukakar matsayin alkur'ani sannan wannan sura a cikinta akwai ambatan tashi domin alkur'ani cike yake da irin wannan bayanai na tashi bayan mutuwa da kuma abin da ya shafi sakamakon ayyuka na bayi da haka duk zamu ji wannan a ciki da kuma a ƙarshe irin yadda aka tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam da irin yadda Allah ta'ala ya yi masa alkawarin samun nasara ba tare da ɗaukan lokaci mai tsawo ba da aka Allah madaukakin sarki ce was sama'i wa tariq Allah ta'ala nan ma rantsuwa ya ce Allah ta'ala yana rantsuwa da sama wa tariq da kuma ainihin wato tauraro mai haske wa ma adraka ma tariq me ya sanar da kai abinda ake nufi da tariq annajmu thaqib sai Allah ta'ala ya fassara shi da annajmu thaqib shine tauraro mai tsananin haske in kullu nafsin lallai kowace kowace rai kowane mutum lama alaiha hafiz tana da wani mai kula mai tsaro a kanta bal yanzuru al insanu mimma khuliq to mutum yayi duba mana daga me aka halicce shi khuliqa min ma'in dafiq an halicce shi daga wani irin ruwa mai tunkudar juna ya khuruju wanda wannan ruwa yana fita ne min baini sulb ta tsakankanin wato kashin baya wata ra'id da karankarama ta kirji innahu hakika ubangijin da yayi wannan ala rajihi akan dawo da mutum bayan ya mutu laqadir mai cikakken iko ne yawma tubula sara'ir ranar tonan siriri ma'ana ranar tonan asiri shine yawma tubula sara'ir fama lahu min quwwatin a wannan rana mutum ba shi da wani karfi shi a karan kansa na ya taimaki kansa wala nasir sannan ba shi da wani mai taimako da zai taimake shi a wannan rana to insha Allah sai mu tsaya a nan insha Allah sai darasi na gaba sai mu yi bayani akan waɗannan ayoyi sannan kuma mu karasa ainihin abin da sura take abin nan abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada